أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallo da sauraronmu a duk inda kuke muna muku fatan alkhairi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rayuwarku da tamu albarka ga baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda suke yin aiki don shi don neman yardarsa ya sa mu cikin waɗanda suke aiki da dacewa da abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya karanta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya iliminmu ya kasance mai albarka kuma mai amfani ya ba mu yin ikon yin sa dan shi idan ba ku manta ba ya ku ƴan uwa masu daraja muna bayani ne akan ladubban neman ilimi a cikin wannan shiri namu mai albarka kuma a inda darasinmu da yake kafin wannan kai tsaye mun fara bayani ne akan siffa ta farko daga cikin siffofin ɗalibin ilimi ko kuma ladubban ɗalibin ilimi a lokacin da yake son ma ya fara karatu wannan siffa ko wannan ladabi ba wani abu ba ne face tsarkake niyya da yi dan Allah da nufatar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aiki nasa idan ba ku manta ba an lissafa mana ko an kawo mana me ake nufi da yi dan Allah yaya ɗalibin ilimi zai ji cewa dan Allah yake neman iliminsa aka ce kada ya kasance manufarsa ita ce neman shugabanci ko neman ya wuce sa'a ko neman alfahari a tsakanin 'yan uwansa ɗalibai sa'o'insa ko yin tsageranci ga malamai ko kuma nuna isa ga jahilan gari waɗanda ba su da ilimi wato ga magarin mutane duka waɗannan miyagun manufofi ne da bai kamata ɗalibin ilimi ya zama ya siffanci da su ba domin ba za su haifan masa da ɗa mai ido ba ba za su sa iliminsu ya kasance mai albarka ba ko da ya samu tarin ilimin abinda bahaushe yake cewa ne tarin ƙasa ne amma ba zai gini ba ko kuma toka ce ya tara wadda ita ma ba ta gini saɓanin siminti saboda ƙarfinsa da abin da yake ɗauke da shi na sinadari na gaskiya sai a haɗa shi sai kaga ya yi gini kuma ginin ya zama mai ƙarfi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya Allah ka taimake mu ka sa mu mu yi ilimi dan kai ka azurta mu da ikhlasi ba dan halin mu ba a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu yi ƙoƙarin kawo hujjoji da dalilai daga cikin alƙur'ani mai girma da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da maganganun magabata watakila ko da tsakure ne a cikin lokaci ya bamu domin tabbatar da wannan ladabi da muke magana a kansa wato ladabi na ikhlasi a lokacin da ɗalibin ilimi yake da niyya ya fara neman ilimi azamarsa ya ɗau niyya ya ɗau harami na ya fara neman ilimi to ya kasance wannan shine guzurinsa abinda zai rike kenan a tashin farko ya ɗauke shi a matsayin guziri kuma wannan guzirin har zuwa ƙarshen rayuwarsa ba tare da ƙarewa ba alƙur'ani mai girma cike yake da bayani a game da ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ma al'ummarsa ya ce inna salati lalle sallata da nake yi nan lafazin as-sala ko dai ka dauke shi a matsayin bi ma'anahu shar'i ma'anarsa ta shari'a ibadar da ake yin ta wacce ta kunshi maganganu da ayyuka farkonta takbiratul ihrami kuma a gama ta da taslimi ta kunshi karatun alkur'ani ta kunshi zikiri ta kunshi tasbihi ta kunshi istighfari ta kunshi salatin annabi ta kunshi tahiya ta kunshi ruku'u ta kunshi sujada ta kunshi sajada duka waɗannan sallah kenan inna salati ka ce sallata ko kuma inna salati ai inna du'a'i khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ai wad'u lahum amma malamai suna cewa al-aslu al-haqiqatu ash-shar'iyya lil haqiqatu al-lughawiyya farkon abin da ake ɗauka shine ma'ana ta lugha ta shari'a ba ma'ana ta lugha ba a lugar larabcin an ce as-salatu addu'a amma anan ibada keɓantacciya wacce ta kunshi maganganu da ayyuka ta kunshi zikiri na tasbihi da istighfari da sauransu kamar yadda muka ambata wacce ake bude sai ta kabiratul ihrami a kuma gama ta da sallamewa to sallata ka ce musu lalle sallata wa nusuki sannan da yanke yanke na da nake nusuk yanka da mutum yake yanka na hadaya a aikin hajji yanka na fidiya a aikin hajji idan ya kama mutum ko idan ta kama mutum sannan yanka na aqiqa wato in an masa haihuwa a gidansa sannan yanka na udhiyya wato layya a babbar sallah da sauran dukkan yanke-yanke da mutum yake yi ko da na jin daɗi ne a gidansa to wani suki da yanke-yanke na wani suki ko kuma da ibada ta ta aikin hajji wa mahayaya sannan da rayuwa ta gabaki ɗayanta numfarfashina da nake yi motsina da nake yi laɓewa ta da nake yi rashin motsi kenan da sauran makamantan waɗannan abubuwan da ɗan adam yake yi na ayyuka a rayuwarsa wa mamati Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mamaki manzo Allah ta sama ya faɗa mana ya ce da mutuwa dukkanin su lillahi rabbil alamin na Allah subhanahu wa ta'ala ne ubangijin halittu ba wani nawa duka lillahi wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da suka yi bayani kai tsaye akan ikhlasi wato ka ɗauki komai naka ka ba Allah subhanahu wa ta'ala dama can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un ko da ina za mu tafi to a wajensa za mu koma to ikhlasi kenan ka ɗauki ibadarka da kake ta sallah da ibadarka da kake ta hajji da ibadar da kake ta zakka da dukkan ibadojin da kake gabaki ɗaya cokan ya kasance ka ba da lillahi rabbil alamin ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin halittu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin su wa bidhalika umirtu da wannan ne aka umarce ni Allah ta'ala ya ce annabi sama ya faɗa mana wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya wannan aya mai girma aya ce da take ta makka tana bayani akan ikhlasi tsarkake niyya da tsantsance da da tsabtace ta da yin aiki ga baki ɗaya ba don neman yardar wani ba ba don neman burge shi ba ba don neman sakamakon abin hannunsa ba a'a sai don Allah subhanahu wa ta'ala in aka yi haka an ji daɗi sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul inna ma ana basharun mislukum ka ce ni fa mutum ne kamar ku amma bambanci na da ku yuha ilayya ana mini wahayi wala yuha ilaikum ba a yi muku wahayi ku aike ni ana min wahayi ku ba a muku shi nabiyun bidunil wahayi la yatasarrafu ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ba tare da wahayi ba la yatasarrafu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sama Allah ya bashi isma ya bashi kariya duk abin da zai faɗi da abin da zai aikata sunansa sunna koyi ake shi yasa aka goyito komai annama ilahukum ilahun wahidu lalle abin da aka sani shine ubangijinku ubangiji ne kwara ɗaya faman kana yarju liqa rabbih duk wanda yake so ya je ya haɗu da ubangijin salami lafiya falyamal amalan saliha to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kai ya haɗa kowa da ubangijinsa a cikin bauta malamai suka ce wannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan ana bayani ne akan al-ikhlas ana bayani akan tsarkake niyya kai ya ɗau wani aiki na Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma a gefe guda yana tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lada ƙila ko kuma a daidai wannan lokacin yana tunanin wani bawa ya saka mishi ko ya biya shi da yabo ko ya biya shi da bashi mukami ko ya biya shi da ambatan sunansa ko ya biya shi da wasu abubuwa waɗanda malamai suke ce musu al'awad al'arad al'agraz duniyawiyya burace burace tarkace tarkace musayan abin duniya kai ya zama manufar ɗalibin ilimi kenan ya zama ɗalibin ilimi manufarsa ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aiki da yake yi na neman ilimi وقال كما الله مدوكين سركي يشي الذي خلق الموت والحياة الله نوان دا يحلت شمتوا وكما يحلت شرايوا دا وتمنفع ليبلوكم دن يقوداكم الحياة بلاء والموت بلاء da rayuwa da mutuwa ga baki ɗinsu jarabawa ne shi yasa aka jarrabe in ana son a jarrabe ka sai a jarrabe ka da rayuwa shi yasa magabata suke ɗauko suke ɗauka cewa ka daɗe ma a duniya jarabawa ce kawai ga duk sa'o'in ka sun mutu jarabawa ce na na'isha radiyallahu anha da ta ga sahabbai suna ta rasuwa sai ta zama tana baiti tana rera baiti na labidu na rabi'at al'amiri kullum wanda ke nuna damuwarsa تشي ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف قجلب قجلد الأدغب هكا تكي تشيوا ذهب الذين يعاش في أكنافهم duk waɗanda ake rayuwa da su a jingina da su a ji daɗi yau da sun mutu annabi sama ya rasu babanta sayyidina abubakar ya rasu abokan abokin annabi sama abokin babanta sayyidina umar ya rasu abokinsu na biyu sayyidina Usman ya rasu ga sayyidina Ali ya rasu ga sayyidina Muawiyatu ya rasu an rasu an rasu an rasu sai ta rika wannan baitin sannan haka Sufyan ibn Uyayna ya rika yi al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito a cikin Hilyatul Awliya'i wa Tabaqatul Asfiya'i yake kawo magana wata rana al'imamu sufiyanu ibn uyayna yana zaune a wani majalisi majalisin da yake karantarwa sai ya tambaya ce ina wane a cikinku akwai wanda ya zo daga gari kaza a ce eh ce a fikun man ata min misr a cikinku akwai wanda ya zo daga cikin daga misra ce eh ce ma za fa'alal laifu ibn sa'ad mai allaifu ɗan sa'adu ya yi ƙalumat suka ce ya rasu sai da ya tambaye su a game da mutane sun kai bakwai sa'o'insa tare suka taso ake karatu amma ya kasance yanzu duk ba su mai riwaya ya ce fabaka sufiyanu tawilan sufiyanu ya kuka ya kuka mai tsawo sannan sai ce a fati diyaru fa suttu ghayra musawwadi wa min al wa min al bala'i tafarrudi bi wa min al shaqa'i tafarrudi bi sudadi yace a fati diyaru yau gidan ya wuce ya zama kufai ba kowa fa suttu ghayra musawwadi yanzu ga na an zo an nada ni shugaba alhali bai cancanta in zama shugaba ba wa min al shaqa'i tafarrudi bi sudadi daga cikin bala'i da tadewa tafarrudi bi su'udi a ce ni kaɗai ne shugaba ba ni da ƴan uwa kamana ba ni da ƴan uwa wanda kake suke kamana wanda kuma mai hikima yana cewa in ishta tufja fil ahibbati kullihim wa baqa'u nafsika fil hayat fi hayatika afja'u in ishta tufja bil ahibbati kullihim in ka rayu to sai an sai an sa maka damuwa bil ahibbati kullihim da masoyanka da baki ɗaya sai sun ƙare wa baqa'u nafsika fi hayatika arja'u sannan rayuwarka ta zama kai kaɗai kake rayuwa a barka kai kaɗai to wannan ya fi ka damuwa kai ma da da zarar sun mutu kai ma sai ka mutu to abin da sauki to amma a barka baka ganin wannan baka ganin wannan to shine liyabluwakum dan Allah ya jarraba ku rayuwarka jarabawa ce sannan mutuwa ma jarabawa ce amma da Allah ya haka ne domin me ayyukum ahsanu amala domin ya ga a cikin ku waye ya fi kyautata aiki wannan ahsanu amala din al-imam al-fudail ibn iyad abu ali rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin mutanen kirki magabata yake cewa ai akhlasuhu wa aswabu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ai akhlasuhu wa aswabu wanda ya kasance ya fi ikhlasi shine ahsan din wa aswabu kuma wanda ya fi zama daidai aka tambaye shi aka ce ya aba abdullah ma akhlasuhu ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu wani aikin ne ya fi ikhlasi kuma wani aikin ne ya fi dacewa sai ya ce إذا كان العمل خالصا ولم يقم موافق للسنة فلم يقبل وإذا كان موافقا للسنة ولم يكن خالصا لن يقبل إذن أيكي يكسن شيء بأيش دان الله با أما كما يداتي دا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يزود شيء بزا عن سابا haka idan aka yi aiki akwai ikhlasi a ciki dan Allah ake nufi ana yi amma kuma bai dace da abin da annabi sama ya zo da shi ba to shi ma ba za a ansa ba to su ne waɗannan sharuɗan guda biyu na karɓan aiki al-ikhlasu lillahi والموافقة لرسول الله yi dan Allah da kuma dacewa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan guda biyan babu ikhlasi amma akwai muwafaka akwai muwafaka amma babu ikhlasi to ba zai ansu ba fakafakai ne guda biyu na karɓan aiki sai an yi dan Allah sai kuma an yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi kenan aka samu waɗannan sharuɗan guda biyu to sai a gode ma Allah aiki ya yi ke to wannan aya ita ma tana nuni zuwa ga ikhlasi cewa in za a yi aiki a yi dan Allah ɗalibin ilimi idan za ka nemi ilimi to ya zama neman ilimin ka manufarka da neman ilimin ka da kasance dan Allah kake nufi ba dan neman duniya ba ba ne dan neman ɗaukaka ba ba dan neman nuna isa ba ba dan neman yaban mutane ba sannan Allah ta'ala ya ce ulillaha abudu mukhlisan lahu dini ka ce ya ma'aikin Allah Allah madaukakin sarki kawai nake nufi nake bauta mawa mukhlisan lahu dini ina mai tsarkake addini na a gare shi ban hada shi da kowa a cikin ibada ba can fa'budillaha mukhlisan lahu din ka zama ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini gare shi ibadar kai zama dan Allah kake yi ibada kuwa a gaba-gaba ilimi shine abu na farko da mutum zai yi kafin ya ibada sannan Allah ta'ala ce wa ma'umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ahlul kitabi kafin mu ba umarce su da komai ba face su bauta ma Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsantsance ibada gare shi su zama dan Allah suke yi rashin ikhlasin nan shine yake kai al'umma zuwa ga bala'i yake kai ta zuwa ga halaka huna fa'a kuma su karkace mu duk abin da ya kasance na karya duk abin da ya saba ma ikhlasin nan ka siye shi duk abin da ya saba ma addini na gaskiya ka siye shi akwai wasu ayoyin da suka yi ishara a game da ikhlasi suna da yawa a cikin alkur'ani yaban da Allah maɗaukakin sarki ya rika manzanni innahu min ibadina al-mukhlasin a wata kira'a innahu min ibadina al-mukhlisin lalle yana cikin bayinmu waɗanda suka kasance masu ikhlasi kamar annabi Yusuf alaihi salam ikhlasi ya tsiratar da shi Allah maɗaukakin sarki ya kalli niyyarsa dan Allah yake abubuwansa sai Allah ya bashi kariya saboda ka ya zama mukhlisun kuma ya zama mukhlasun ya zama Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake zuciyar shi kuma shi ma zuciyar shi ta tsarkaka so daga waɗannan ayoyi ina ganin sai mu basu a haka mu shiga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyin aje a duba littafin tafsiri na sunna za a ga bayanan da malamai suka yi a game da su da kuma nuni da suke yi a game da ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da yawa da suka zo suke bayani akan ikhlasi wanda littafai da yawa na malaman sunna sun yi bayani akan ikhlasi wasu ma warewa suke yi a cikin kitabul ilmi su yi bayani akan hukuncin neman ilimi ba dan Allah ba al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi haka a cikin sunan dinsa al-Imam Darimi rahmatullahi alaihi yayi babi a game da neman ilimi me hukuncin neman ilimi ba dan Allah ba misali al-Imam Ibn Majah rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin sunan dinsa da isnadi wanda yake sahihi riwaya daga Zaid dan Thabit radiyallahu anhu kamar yadda kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi shi ma ya fitar da wannan hadisi da isnadi wanda yake sahihi shi kuma riwayarsa daga Anas dan Malik radiyallahu anhu annabi sama ya ce salafun la ya gillu alaihin na kalbun ri'in muslim akwai riwaya da ta zo salafun la ya gillu akwai la ya gillu da la ya gillu dukkanin su riwayoyi guda biyu kuma suna iya ɗaukan matsayi a lura amma riwayar da muka tabbatar da ita a nan muka zaɓe ta ita ce riwayar la ya gillu wato aimaya'un fatha a yi magainun kisra ya gillu sai kuma lamun ɗin a yi mata ita ma rufu'a da kuma shadda ba la yu gillu ba duk da waccan ma riwaya ta tabbata kuma tana da fuska a lugha to salatun la ya gillu alaihinna qalbu mri'in muslimin abubuwa guda uku zuciyar mummuni ba ta zama ta kullu da ita da su ta zama ta kulle ka ta maumau ya zama akwai kulli a cikinta in akwai waɗannan abubuwan guda uku to zuciyar mummuni za ta zama lafiyayya za ta zama kwantatta wadda babu wani kulli na damuwa ko na baƙin ciki ko na jin haushi a cikinta waɗanne abubuwa ne guda ukun nan النبي صلى الله عليه وسلم يتي رواية زيد بن ثابت الفتى الأنصاري الفتى القرآني إخلاص العمل لله أبو نفوكوتي yin tsantsan niyya a lokacin da za a yi aiki a idan Allah idan Allah ya azurta mutum da ikhlasi to ba zai zama yana da kulli da dan uwansa musulmi a zuciyarsa ba wanda dama wannan gillin ai shine abinda Allah madaukakin sarki zai cire ma masu imani in sun shiga aljanna wa naza'na ma fi qulubihim min ghilli ikhwanan ala surin mutaqabili to kaga wannan kenan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli ikhwanan ala surin mutaqabili muka cire duk wani abu da ke cikin zukatarsu na gilli sai suka zama ikhwanan suka zama yan uwan juna ala surin mutaƙabili suna kan gadaje mutaƙabili na suna masu fuskantar juna Allah ka sa mu a cikinsu to ikhlasul amali lillah zuciyar mummuni akwai ikhlasi ba za ta zama akwai wannan kullin na damuwa ba wa nusfu li a'immatil muslimin sai kuma yi ma shugabannin musulmai nasiha nasiha da ta dace ba nasiha a kan mimbari ranar juma'a ba ba nasiha a masallacin idi ba ba nasiha a gidan rediyo ba nasiha a je a same su ko kuma idan ba za a iya kaiwa zuwa gare su ba a samu waɗanda za su kai zuwa gare su faɗa musu in kai wannan kayi naka in sun yi aiki da shi ka kubuta sun kubuta idan suka yi ba su yi aiki da shi ba kai ka isar da saƙo ka kubuta da tubayyinun na hulin nashi wala taqtumunahu alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka tare da masu imani kenan amma yi ma shugabanni nasiha akan mimbari ba sunansa nasiha ba sunansa fadiha ka zo kana caccakar su kana faɗin maganganun da kaga dama a game da su jama'a kuma suna maka kabbara kana saba ma abin da manhajin ahlus sunna wal jama'a yayi su kuma mutane suna maka ihu suna maka daya suna suna suna ziga ka ya zama kamar yadda wani mai hikima yake cewa kenan wa yamdahu al-furani kai yazida ana ta ziga ka dan ka kara to wan nusu li a'immatil muslimin yi ma shugabannin musulmai nasiha kai musu nasiha ka kai musu gyara in sun yi kuskure ka umarce su da abu mai kyau ka hana su abin da ya zama ba shi da kyau ta hanyar da ta dace sannan kuma ka rika musu ka musu da'a a inda suka ba da umarni ka ka saba musu in umarnin su bai ci karo da abin da Allah ya ce a yi ba ko ya ce a bari sannan kuma ka rika musu addu'a kuma ka rika san su fiyayyu a cikin shugabannin ku su ne waɗanda kuke musu addu'a suke muku amma mafi sharrin shugabannin ku su ne waɗanda kuna zagin su kuna la'ana su su ma in sun koma za su yi tare da su la'ane ku Allah kada ka sa shugabannin mu su zama haka mu ma ya Allah madaukakin sarki kada ka samu mu zama haka in a cikin shugabannin mu akwai masu irin wannan ya Allah madaukakin sarki ka canza mana su ka ba mu waɗanda suke ƙaunar mu muna ƙaunar su suna son mu muna son su muna musu addu'a ta gari suna mana addu'a ta gari ba mu tsine musu ba mu zagin su ba su tsine mana ba su zagin mu Allah ka amsa mana wannan addu'a wa luzumu jama'atihim sannan kuma luzumtar jama'an musulmai kada kai tawaye kada ka koma gefe ka ce ai nan ba darul islami bane a'a kai ka samu wani waje sunansa darul islami a'a darul islami shine duk inda kake da damar ka tsayi da sha'a'irul islam ya zama darul islami naka ko da a sama gwamnati ba musulunci take yi ba in kai kana da ikon da za a baka ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba a hana ka ba ba a daure ka ba ba a kore ka ba ba a nemi ranka ba a matsayin kana ibada to wannan wajen shine darul islami naka ka zauna ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan gari kuma ka ci gaba da ya haɗa da'awar musulunci a duk inda kake kana wayar da mutane wayar da kan mutane a game da menene musuluncin nan a aƙidarsa da ibadarsa da ɗabi'unsa da sulukinsa da mu'amalarsa tare da hikima da kuma yin amfani da salo wanda ya cancanta da lura da maslaha da kuma mafsada wato meye zan yi ya kawo gyara me kuma zan yi in na yi shi ɓanna zai kawo ba zai kawo gyara ba tare da tsare manufofin shari'ar musulunci waɗanda ake yin da'awa domin su wannan dai yana cin luzumu jama'a ce to mahallin shahid dai babba shine ikhlasul amali lillahi in akwai ikhlasi da kuma yi shugabanni nasiha da kuma lizumta wato zama tare da yan uwa musulmi jama'a musulmai ba tare da an yi tawaye ba ba tare da an kyamace su ba to wannan akwai waɗannan abubuwan guda uku to zuciyar mummuni ba za ta zama akwai kulli a cikinta ba ba za ta shiga damuwa ba ba za ta shiga tashin hankali ba al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yayi sharhin wannan hadisi sharhi mai ban sha'awa yace da aka ce la yaghillu alaihin qalbu mri'in muslimin sai yace ai la yabqa fi yaghillu in akwai waɗannan abubuwan guda uku to wani kulli ba zai tabbata ba a cikin zuciyar musulmi ba zai zama yana da wani abu da ya kullata ko yana kullata wani dan uwansa musulmi ba saboda aikinsa dai ya san ba mai bashi lada sai Allah sannan shugabanninsa wajibi ne ya bi su ya musu nasiha in sun yi kuskure ya kyautata ya musu addu'a ya musu fatan alkhairi da shari'a a wajen Allah subhanahu wataala ya musu fatan su zama adilai su zama masu gaskiya su zama masu rikon amana su tsare masa dukiyarsa sannan jama'a kuma tare da su yake rayuwa in ba jama'ar musulmai ba ka to zai zama in mutum yana da waɗannan abubuwan guda uku a zuciyar shi zai zama babu wani abu na kulli wala yahmilu al-ghilla ma hadhihi thalathati sannan zuciyarsa ba za ta iya ɗaukar wani kunci da kulli ba in akwai waɗancan abubuwan guda uku bal sai dai ta nufi anhu gillahu waɗancan abubuwan guda uku ma za su kore masa wannan kulli da yake da shi watan fihi sannan kuma su kawar masa da shi wa tuhrijuhu anhu sannan kuma su fitar masa da wannan yillin wato wannan kullun daga zuciyarsa فإن القلب يغل على الشرك أعظم جل domin wallahi zuciya na samun kulli ta kulle katamaumau idan akwai shirka a cikinta mafi girman gilli shine ka zama akwai shirka shirka ne yana nufin alal aqalli daga ashirkul asgar dama mai hikima yana cewa malam yana cewa wa shirku naw'ani fa shirkun asghar wa didduhu dha kallazi la yughfaru fal asghar riya'u wat tasannuhu lil khalqi was sum'atu mimman yasma'u yace shirka da kake ganin ta kala biyu ce fa shirkun asghar akwai shirka karama wa didduhu kishiyarta dhaka allazi la yughfaru ita ce wadda Allah bai gafarta in mutum ya mutu yana yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai ce fal asgaru kaga karamar shirka ardiya'u was-sum'atu wat tasannu lil khalqi shine mutum ya rika yin aiki dan bayin Allah su gani su yabe shi su yaba masa manufarsa kenan a zuciyarsa su ce ya iya su ce shi ne su ce ya isa su ce ya kai matuƙa sannan da yi dan su ɗin wannan yake to idan akwai riya a cikin zuciyar mutum to zuciyar shi ba za ta samu natsuwa ba domin in yi wannan aikin kusa kusa misali na kusa kusa yana yin wannan aikin bai sami yabo ba sai kuma ya dawo yana kullata waɗanda ba su yabe shi ba daga nan sai ka daina ce ai hassada ma suke masa yanzu yi wannan aikin ba wanda ya ce mai an gode to me yasa ba za ka nemi yaban Allah ba in Allah ya be ka ba shikenan ba Allah ya ambace ka a sama wajen bayinsa na garin annabawansa da manzanninsa da mala'ikunsa bai fi maka ba ina ma za a hada da a zo a yabe ka kila a unguwarku ko a yabe ka a layi ko kuma kila ka bayyana a talabijin ko a jika a rediyo a yabe ka shikenan manufarka wannan manufa taka ba ta da kyau ya kai dan uwa وكذلك يجل على الجيش haka nan ma zuciya tana kuntata ga duk mutumin da ya zama ya yi algusu ga shugabanni ya ci amana shugabanni ya zama musu ɗan tawaye akwai akwai akwai akwai akwai damuwar da tafi mutum ya zama ana ana wasan bera da mage da shi da jami'an tsaro babu wanda ya fi wannan wa ala khurujihi an jama'atil muslimin bil bid'ati wad dalalati sannan zuciyar mutum tana samun kunshi ta kullatu idan ya kasance ta waye ya fita daga cikin jama'ar musulmai bil bid'ati ta hanyar kirkiro bid'a wad dalalati da bata domin duk wanda yan uwa ya kirkiro bid'a a cikin musulunci shine yake raba kan musulmai musulmai asali abubuwan su na tafe ne a tsari ba a fara samun rigingimu ba al'umma ta zama ta rabu har wata ta kafirta wata ku duba yan uwa sabanin fahimta da aka samu a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da dalili ba ka da hujja da ke tabbatar maka da cewa wani daga cikin sahabbai ya ce ma wani ba kan musulunci yake ba saboda ne dukkaninsu suna yin wannan sabanin ne a matsayin ijtihadi kuma kowa yana yi ne a matsayin yana ganin abin da shi ne gaskiya so kuma yake dan uwansa ya dawo akan abin da yake na daidai wannan ne ya kai su har suka yaki a tsakaninsu to amma daga baya waɗanda ba su ba sai suka zama saɓaninsu saɓani ne na wannan ya kirkiro ɓata ya sa a cin musulunci wasu suka kirkiro zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a sakamakon wancan rikicin da sahabban annabi sama suka yi wanda su haka bata faru a tsakanin su ba sai aka samu su suna zagin sahabban annabi sallama wanda su ne ake ce musu rafida su ne yan shi'a suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin mutuncin su suna bacin su suna tauye musu hakkin su suna siffanta su da miyagun siffofi sannan a gefe guda aka samu wasu nasiba su kuma sai suna mai da jahilci da jahilci suna mai da bata da bata kace to hutun da sahabban Allah suke kuke zagi kuma kun zage su ne saboda yan gidansa to mu yan gidan nasa ma muke ki su ne nasi ba wanda a yau wannan kungiyar sai dai ka karanta sunanta a tarihi amma da wuya ka samu wani wanda za a ce gashi yana dauke da wannan aƙida ta biyu sabanin ita ta farkon wanda tana nan har tana da ƙasashe tana da shugabanni wanda suke goyon bayanta suke ba da kuɗi domin yaɗuwarta a ban ƙasa sannan aka zo aka samu jahmiyawa wanda suka ɗauki siffofin Allah subhanahu wa ta'ala suka yi kutubal da su suka kore su suka ce Allah bai da wata sifa sannan aka zo aka samu wasu ƙungiyoyin wanda su ba su ce ba sifar ba amma idan sun tashi sai su tauye ta a ma'ana da sunan abin da ake kira tawili aka samu a wannan aƙida ta ta ta jahmiyawa wanda babban lema su ita ce mu'tazilanci suka zama ba su yadda da abubuwa da yawa na musulunci ba ba su yadda da abubuwa mafi yawanci da annabi sama ya ba da labari na gaibu ba suna musu wasu gaibu wanda ya riga ya wuce da gaibu wanda yana faruwa amma ba a sanya yake faruwa ba da kuma gaibu wanda zai zo nan gaba na alamomin tashin alkiyama to wannan raba kan al'umman musulmai ne al'umma tana kan abu ɗaya tana kan alkitabu wa sunna kuma yadda sahabbai suka ba al'umma aka zo aka samu waɗannan ƙungiyoyi sun zo sun tsira suka raba kan al'umman musulmai suka zama al'umman musulmai ta fantsama ta rarrabu gida-gida ta kasu kashi-kashi ta guguntulu gunduwa-gunduwa sakamakon bid'a so daga in akwai bid'a duk mai bid'a akwai gilli a cin zuciyar shi sai kaga akwai kiyayya da dan uwansa musulmi baya san dan uwan shi musulmi sakamakon kila dan uwansa musulmi bai bid'ar da yake yi to shine sai malam ibnu qayyim sai yace fa hadhihi thalathatu tamla'uhu ghillan wa daghlan irin waɗannan abubuwan guda uku da aka lissafa kishiyoyin waɗancan na hadisin suna cika zuciya da kulli da damuwa wa dawa'u hadal gilli amma maganin wannan kullin wastikhraj akhlaqihi da kuma hanyar da za a bi maganin da za a sha domin a fita daga wancan cakuɗe ɗayan yadda aka samu a zuci da abu uku ne bi tajridil ikhlasi tsantsance ikhlasi ga Allah a aiki shi yasa duk ɗalibin ilimi ya kai ɗalibin ilimi daga cikin fa'idojin ikhlasi da zamu ambata nan gaba kafin mu yi bayanin su da tsawo insha Allah ta'ala daga cikin fa'idojin shine idan mutum ya zama mai ikhlasi zai zauna zuciyar shi lafiya bai da kunci da abokanan karatunsa dan ya ga wani ya fi shi fahimta ba zai shiga damuwa da shi ba ba zai rika hassada da shi ba dan ya san Allah ne mai bada damuwan nan kuma shi dan Allah yake wannan neman ilimin nasa kuma ya tabbatar da abin da bahaushe yake cewa rabon kwado baya hawa sama ko da ya hau ma zai sauko ko a sauko mishi da shi sai ya samu wannan rabon nasa ba zai zama yana hassada da wani ba wan nushi sannan kuma da yin nasiha bi tajridin nushi kenan nasiha ga shugabanni wa mutaba'ati sunna da kuma bin sunna annabi sallama abin da ke hada kan al'umma kenan shi yasa ba abin da zai hada kan al'umma fiye da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da kowa a babin la ilaha illallah ya dawo yadda sunna ta fassara la ilaha illallah za a yi aiki da la ilaha illallah to babu matsala a babin zikiri kowa ya yadda yadda sunna ta ce a yi zikiri idan zikiri ne mutlaki a yi shi mutlaki idan zikiri ne muƙayyadi mutlaki shine zikirin da ba a sa masa adadi ba kakka sa mai adadi wanda yake muƙayyadi an sa masa adadi kakka wuce kakka kuma gaza ka tsaya inda aka tsaye da kai sannan idan zikiri ne da aka ce a yi shi a bayyane ka tsaya ka yi shi a bayyane idan zikiri ne da aka ce ka a yi shi a bayyane a zuci ake yi to ka yi shi a zuci in duk waɗannan abubuwan a babin siffofin Allah da sunayensa da uluhiyarsa da rububiyarsa za a yadda abu sunna to shikenan babu rabuwar kan musulmai to muhallin shahid dai shine tajridul ikhlasi ya kai dan uwa idan kana da ikhlasi zuciyarka ba za ta zama akwai kunci a cikin ta ba saboda ka yi kokari tilas ne a kanka lokacin da zaka fara neman ilimin nan ya kasance manufarka ita ce neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba neman wani abu da ake samu a duniya ba na yabo ko na dukiya ko na mukami ko na matsayi ko na girmamawa ko makamancin abubuwan da dai ake samun su a wannan duniya kan wannan ya zama manufarka wannan hadisi na farko kenan kamar yadda muka faɗi zaidu dan sabit radiyallahu anhu ya waito shi a riwaya al-imam ibn maja sannan al-imam ahmad bin hanbal shi kuma ya waito shi a riwaya anas dan malik radiyallahu anhu al-imam al-qayyim ba mu gudunmuwa mai kyau a wajen fassarar wannan hadisi a cikin littafin sa majaridus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a bangaren da ya faɗi ya ware a maqamul ikhlas hadisi na biyu shine hadisin da aka samo shi daga sagiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yatlubu hadha al-ilma ahadun babu wani wanda zai nemi wannan ilimin na musulunci la yuridu bihi illa dunya amma lokacin da yake neman ilimin nan nasa baya nufin kowa sai duniya duniya ce manufarsa ba Allah ba illa harama Allahu alaihi arfa al-jannati yawm al-qiyamati face sai Allah ya hana masa ƙanshin aljanna ranar tashin alkiyama kuma ana samun ƙanshin aljanna ne daga shekaru daga nesa ake jin ƙanshin aljanna to shi ba zai samu ƙanshin ba ƙanshin ba zai sama ba saboda ne arada bi ilmihi duniya wa ma arada bi ilmihi Allah ta'ala yi nufin duniya ne da ilminsa ba Allah ba duniya nan ba sai a ce ya zama shugaban duniya ba ina zai zama shugaban duniya dama a'a wani abu daga cikin duniya wannan hadisi sahihi ne al-imamu ad-darimi ya ruwaito shi sannan al-imamu abu dawud da rahmatullahi alaihi shi kuma ya ruwaito shi shi ma a cikin sunan ɗinsa da wata sigar ta daban حديثي نأكو جابر رضي الله عنه يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء قد كن يمئني دونك وكتاكما جمالمي قيما أتي أيغا قاشدا malamai sa babbar riga kai ma ka sa malamai na naɗi kai ma a ce kai ma kai naɗin shi kenan burinka in a wasu ƙasashen ne da ake ware malamai da wasu kayayyaki kamar azhar a masar kamar siriya malamai na da wasu irin kaya da ake ba su a masar suna da ziyul azhar mutum ya sa wata minjimimiyar riga a naɗa masa wani rawani da wata hula to in burin ka kenan kaga mutum litubahu bihi al'ulama kenan mubahati kenan wala litumahu bihi sufaha sannan kakku nemi ilimi don ku rika yin jayayya da wawaye kaga mafi yawanci masu jayayya wawaye ne in kaga mutum jayayya yake yi a rayuwarsa ya musu nan ya zauna can ya musu to alama ce ta rashin albarka a rayuwa in Allah yana nufin bawansa da alkhairi sai ya azurta shi aiki ya hana shi jayayya ya azurta shi aiki ya hana shi jayayya amma in Allah ta'ala yana nufin bawansa da kishi ya alkhairi taɓewa kila zai yi wannan bawan nasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa surutu da jayayya ya ƙi yin aikin da ya kamata yi to kada ka nemi ilimi don takama ga malamai ko jahilai kuma karkar jayayya da su wala li tahtazu bihil majalisa sannan kakku nemi ilimi domin kawai a ce ga ku yanzu kun samu kuma kun kafa majalisi wannan fa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ce kai ma yanzu ka kafa majalisi ai kana da kai ma ɗalibai wanda suke yan inaku inaku ne in ka faɗi za su yi maka kabbara za su bi ka kai ya zama wani farka kenan faman fa'ala dalika fannar fannar fannar annar duk mutumin da ya aikata haka fannarun naru to wuta ce tashi wuta ce tashi mutumin da ya nemi ilimi ba dan Allah ba ya nema ne dan duniya don nuna isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sakamakonsa shi ne wuta wuta Allah ka tsare mu da daga wannan wuta wannan hadisi ne sahihi al-imam da abdul bab ya rawaito shi a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi sannan wasu malamai a cikin littafan sunna sun masu ruwaito kuma isnadin sa kamar yadda muka ambata ingantacce ne hadisi na hudu da zamu kafa hujja da shi shine hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi a cikin sahihinsa hadisi ne ban tsoro Abu Hurairah radiyallahu anhu yace an sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi yaqul naji annabi yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi lallai mutum na farko da za a fara masa hukunci a ranar gobe kiyama kuma ya zama shi ne wanda wuta za ta fara kalaci da shi annabi sama ya lissafa wasu jinsin mutum uku su uku za a fara musu hisabi akwai shahidul ma'araka akwai alghani akwai al'ali akwai wanda ya je yaƙi da ya je yaƙin nan yi yaƙi yi yaƙi yi yaƙi yi yaƙi har aka kashe shi a wajen yaƙi amma ashe a zuciyar shi ba yana yaƙin nan bane li takuna kalimatullahi hiya al-ulya bal fa'ala dhalika li yakuna sautuhu huwa al-a'la yayi ne dan muryar shi a ce ita take sama wal yakuna lahu saitu a ce yanzu shi ake ji wal yakuna mashhuran wa yusafa bi shaja'ati a siffanta shi da cewa shi jarimi ne shi jan namiji ne Allah madaukakin sarki ya lissafa masa abubuwan da ya masa na ni'ima a filin tashi alkiyama a ce dan wa kai sai ce ya Allah dan kai ne sai ce ƙarya kake yi kayi ne dan a ce kai jarumi ne wa qad qila an ce fa umira bihi fa suhiba bihi fi nar sai a bada umarni sai a kama shi a tafi da shi a jefa shi a cikin wuta ya kona a cikin wuta shi ne mutum da farko daga cikinsu manzon sa ce wa fihi wa kawa rajulun ta'allama al-ilma mutum na biyu daga cikin waɗannan jinsin mutane uku da su za a fara mahisabi ta'allama al-ilma ya koyi ilimi kun ga matakin farko kenan ɗalibi wa 'allamahu sannan ya karantar da ilimin wa qara al-qur'ana sannan kuma ya karanta al-qur'ani a matsayin al-qur'ani na aslul ulum Qur'ani shine tushen duka ilmoma fa utiya bihi sai a zo da wannan mutumin a filin tashin alkiyama fa arrafahu ni'amahu fa arafaha sai Allah ya nuna masa ni'imominsa a tuna masa sai ya gane ni'imomin da Allah ya masa a duniya saboda ni'ima mafi girma da Allah zai maka bayan halitta to shine ni'matul ilmi ni'ma ta ilimi wannan kam tana cikin usulun ni'am kamar yadda al-Imam Subki Ibn Subki Abdul Wahhab Ibn Subki ya faɗi a cikin littafin sa Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam yace ilimi yana ɗaya daga cikin usulun ni'am al-ni'am usulun wa furu'un ni'imomi akwai waɗanda suke na tushe akwai kuma waɗanda suke ba na tushe bane su na reshe ne to daga cikin ni'imomin tushe akwai ne akwai ilimi yana cikinsu aka nuna masa ni'imomin da Allah ya masa na baka ilimi ka iya karatun Qur'ani ka san Qur'ani ka san sunna annabi sama ka san usulul fiqh ka san lughar larabci ka san ilimin hadisi ka san ilimin kaza ka san ilimin kaza kuma yayi din e sannan kuma ya karanta laila nahara dare da yini ba aikinsa sai karantarwa Allah ka tsare mu sai Allah ya ce masa fama amilta fiha to me ka aikata da wannan ni'imomin da na maka tun daga su aka gan su ai qala sai ya ce ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu ya Allah na koyi ilimi kuma na karantar wa qara'atu fika al-qur'ana kuma ya Allah dan kai na karantar da al-qur'anin nan kaga nan gashi yana makan shi ce wa qara'atu fikal qur'ana na karanta qur'anin nan dan kai ne ba dan wani ba shi ma sauran ilmoman da nayi na yi su ne dan kai ya Allah a filin tashin alkiyama kila sai a ce kala sai ce kazabta ƙarya kake ayyo ba ƙarya yau rana ce ta gaskiya ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم سيدي كاقوي إلمي ندن أتي كيما نمي كوي بورن كتين أن تاشبه دسونك أسامك الشيخ kuma na zamani ne a sa maka al-doktor ko a sa maka al-professor ko a sa al-ustaz doktor in ma ba a sa maka ta faɗa ce an tauye maka hakkinka ya za a yi ka a zo ba a rubuta maka su ga matsayinka ba a rubuta maka ba in an je taro ne ya kai matsayin profesa aka gabatar da shi a matsayin dokta sai an yi istighfar sai an tashi an ce da Allah a gafarta a yi haƙuri an yi babban kuskure an gabatar da profeso wani a matsayin dokta wani don Allah a yi haƙuri ko da emsin ma bai san cewa ai kai ka zama profesan ba ila baka daɗe da zama profesan ba shi bai da ilimin haka ya gabatar da kai an saba faɗin dokta to kayi ne don a ce maka doktor kayi ne don a ce maka professor kayi ne don a ce maka ustazun doktorun ko doktorun ustazun doktorun kayi ne don a ce maka sheikh a rika ce maka sheikh wane sheikh wane sheikh wane shikenan wa qara'ta alqur'ana li yuqala huwa qari'un sannan ka karanta alqur'ani don a rika ce maka gangaran don a rika ce maka alaramma faqad qila to an ce ثم أمر به لجنسي أباد أمرني دشي فصهب على وجهه حتى ألقي في النار أتفا شتاء أفكشي أزيفا شاءت كموتا wannan yana da ban tsoro wannan hadisi hadisi ne da ke nuna mana ikhlasi shi yasa malamin al-barri ya sharhi sai yake cewa wa hadha al-hadithu fi man lam yurid bi ilmihi wa amalihi wajh Allah ta'ala wannan hadisin yana bayani ne akan duk mutumin da bai nufaci Allah a iliminsa da kuma aikinsa ba وقد قيل في الرياء أي أن فأسون الرياء إنه الشرك الأصغر أكتمة شركة كرامة ولا يزكو معه أمل أي كي كوبايا تبتتا يتفق إن أقيريا أصمنا الله برحمته الله مدوكين سركي يتري مد رحمة الله مدوكين سركي قسامة كما سيدان كي كأزر تامنا وانا إخلاسي سنة يا الله قسرك كما نزوتي يمو أنا نوع من الوقت ياي saboda haka insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya a wannan haɗuwa ta mu ta yanzu sai kuma Allah ya haɗa mu a gaba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muke gabatarwa ya zama mai amfani ya zama mana sanyin zuciya a ranar gobe kiyama muna muku fatan alkhairi a duk inda kuke Allah madaukakin sarki ya bakku a ƙarƙashin kulawarsa Allah madaukakin sarki ya ma mu da taku gabaki dai albarka muna cewa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله